أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na littafin babban malami imam al-barbahari littafi mai suna sharhu sunna inda yau insha Allah ta'ala za mu tashi a kan darasi na takwas malam yake cewa ƙalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wal ƙur'anu kalamullah wa tanziluhu wa nuruhu wa laisa makhluqan li'anna al-qur'ana min Allah wa ma kana min Allah فليس بمخلوق وهكذا قال مالك بن, بن, بن أنس وأحمد بن حنبل رحمهما الله ومن قبلهما من الفقهاء ومن بعدهما ومن بعدهما والمراء فيه كفر مالك cewa yana magana akan abin da ya shafi aqida don mun manta ba sati da ya gabata malam ya yi magana akan wala ya ƙulu fi sifatin rabbi ta'ala kaifa idan aka ce maka Allah na da sifa ta kaza ba a sa ka ba ba a aike ka ba ka ringa tambaya ya take walima ko kuma a ce ma Allah ya yi kaza ka ringa tambaya miyasa ya ce illa sha kun fillahi tabaraka wa ta'ala babu mai irin wannan tambayoyi sai mai shakka akan Allah subhanahu wa ta'ala kenan zaman lahiyar bawa shine ya sallama a duk lokacin da aka ce maka Allah na da wata siffa kaza to abin da ake bukata gare ka kai imani da haka tambaya yaya wannan siffa take yana jayo ka shiga cikin hali na masu yin shakka akan Allah subhanahu wa ta'ala idan kuma ka fara shakka akan Allah to shi kenan za ka shiga sahun wanda suka kafirce mashi shi ne a nan sai malam ya ci gaba da zance sai yake cewa wal ƙur'anu kalamullah kuma mu yi imani mu ƙudirce cewa alƙur'ani mai girma wanda yake hannunmu wanda muke karantawa wannan magana ce ta Allah ya Allah yake magana kada ka yi tunanin irin takaci ka bar tunanin magana irin taka tukun ka tuno yadda Allah zai yi magana babu ruwanka akan wannan kawai Allah ce na magana ka yi shuru ka sallama in Allah na magana subhanahu wa ta'ala yake cewa wa tanziluhu kuma alkur'ani Allah ne sabkar da shi ka yi imani da haka a cikin suratul qadr Allah ke cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr mu muka sabkar da shi a dare na lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla' al fajr a wannan dare aka sabkar da alqur'ani mai girma daga baitul ma'mur zuwa lauhil mahfuz hakanan yake fada yake cewa wa innahu لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين حكى نيكي تواتكين سورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا حكى يكي فتاتكين سورة الكهف الحمد لله أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له إوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه kaga duka wannan ayoyi suna nuna mana mi Allah subhanahu wataala shi ya saukar da alqur'ani mai girma zuwa ga annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya umarci mala'ika Jibril ya dauko alqur'ani mai girma daga inda aka saukar da shi ya ringa kawo ma manzo sallallahu alaihi wasallam daki bayan daki ɗaya bayan ɗaya ba a sabko shi ba zama guda aka kawo ma manzo sallallahu alaihi wasallam shi sai dai kaɗan kaɗan abu kaza ya faru a sabko wani a lokaci kuma ba abin da ya faru a sabko haka nan ɗaya bayan ɗaya ha alkur'ani mai girma ya cika manzan rahama sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati yace wa raditu lakum al-islam dinan har inda aka cika alkur'ani mai girma ya tabbata cikakke wanda kuma shine da alkawalin da Allah subhanahu wataala ya dauka na cewa zai kare alqur'ani shi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi babu wani batanci ko lalaci ko wata banna da za ta tunkari alqur'ani mai girma ta gaba ko ta baya wannan alkawali ne Allah kamar yadda yake tabbatar da haka yake cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da wannan alqur'ani kuma mu ne za mu kare shi to a cikin kariya ta Allah subhanahu wata'ala yama sahabbai ilhama na bayan rasuwar manzan rahama sallallahu alaihi wasallam a zo a zamana a tattara alkur'ani mai girma a rubuta shi cikin rubutaccen littafi guda aka rubuta shi aka gama shi aka kai shi aka ajiye shi bayan umar ya hau khalifa ya ɗauki wannan alkur'ani ya ajiye shi a fadashi yake hukunci da shi bayan raso umar bin khattab diyar shi hafsa ta ɗauke shi tattai da shi gidanta ta ci gaba da kare wani alkur'ani a cikin gidan tana tsare da shi lokacin uthman bin affan sahabbai suka kame shawarar cewa alkur'ani mai girma yana samun ikhtilafi tsakanin makarantan shi a gari ruwa daban-daban idan mun gamu a wajen yaki 'yan kufa suka zo 'yan busira suka zo 'yan misira suka zo 'yan madina suka je idan aka zamana ana karanta alkur'ani mai girma idan wannan ya karanta sai wannan ya ce kai ba haka ba ake karanta wannan ce ba haka ake karanta ba suka rinka dan samun rabuwa kai a kai sai aka shawarce shi aka ce ya kamata a tattaro mahaddata gangaran wanda su ne wanda suna zamane ƙur'anin ya sabka su kuma har da suka har da shi a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to a zamana a ci gaba da rurrubutawa a aika shi gari ruwa daban-daban aka sake zauwa aka zamana kuma aka ɗauko wannan mushafin da yake gidan hafsa aka ɗauko shi aka ajiye shi aka tattaro mahaddata aka ringa tabbatar da aya bayan aya sura bayan sura aka haɗa alkur'ani mai girma kuma aka yi kofi daban-daban guda biyar zuwa bakwai aka tuttura wa'annan gari ruwan shi ne kuma a hannun kowa daga wannan ƙura'an da aka rubuta ne aka samu aka tace muka same shi muma muke karantawa yadda yake to yadda muka gan shi haka to mu tabbatar da cewa akwai alkawali na Allah subhanahu wata'ala na cewa zai kare shi don haka kan mi shakka akan cewa lalle sabkakke ne daga wajen Allah subhanahu wata'ala idan kana karanta alkur'ani mai girma ka kudirce cewa kana karanta magana ne ta Allah subhanahu wata'ala idan aka ce maka Allah ya ce kaza a cikin alkur'ani ko da a ce a yanzu baka ko ba aiki da wannan magana to kada ka ji wani kaikayi a zuciyarka akan wannan magana ta Allah jin wannan ko kuma nuna ka yiwa ko kuma nuna cewa baka yarda ba to wannan kahurci ne kai tsaye za ka wuta daga musulunci don haka sai an kiyaye idan ka ji ana magana shari'a ta musulunci ka ji an kawo wasu dokoki na shari'a musulunci da suka tabbata alkur'ani kai kuma kake tunanin cewa a yanzu bai yiwa a yi to ka kasance cikin cewa cikin waɗanda sun yi imanin cewa na Allah shi ya yi kuma inda an yi shi da an huta da an zamna lahiya sai dai ne babu yadda za ka yi ne saboda babu mulki a hannunka kada ka ringa tsammahanin cewa da na Allah da wanda ba na Allah ba misali constitution ka yi tsammani duka ɗaya ne daga kayi wannan tsammanin duka ɗaya ne ka zama azzalimi kuma ka daidaita magana Allah da magana wani kana iya wuta daga musulunci haka ko kai tsammanin cewa ai wannan wanda za a zo a zamna a tsara din ai shi yahi akan na Allah to daga ka sami irin wannan kuma kai yarda da haka to za ka bar musulunci ka yi imani cewa na Allah shi ne na kowa na taɓa ganin wani wanda ya yi karatun harkar shari'a wai yake tunanin cewa idan mutum ya kashe mutum shi ma a kashe shi wa an yi fardin rai guda biyu ina walahi an yi gudan a dangane da gudan mana shi bai yarda ba da hukuncin Allah da ya ce annafsu bin nafs idan ka kashe ne kai ma a kashe ka yau idan duk wanda ya san cewa idan yi kisa za a kashi abin da jama'a a rataye shi ko a halbe shi ya san sare shi ma karshen shi mutuwa ce zai aikata ba idan aka yi daya aka yi biyu kowa zaman lahiya zai kowa zaman lahiya zai wanda ya sata ya gani kawai ya rena ma sata kawai in yayi ma menene za a yi kawai gidan kaso za a kai ni wata na biyu wata uku a sako ni in ci gaba da yawo na kana kallon ga barawon kanan wanda ya durkusa ka gashi ne yana ta yawon shi shi kenan a banza kawo abu ya huce haka nan kuma gobe ma bai daddara ba sake yazi kuma ta kan yi in yaje can ya koyi kirim din da ta fi wadda ya aikata amma yau ka yi sata aka kama hannu aka cire ka rasa hannu guda gobe wani daga yaran ka in ya tambaya wai wani lafiya da hannu guda sata yi to ko yana da niyyar sata ba zai yi ba ya san hannu zai rasa haka Allah ya tsara dokar shi kuma jikin nan naka ba kai ka halicci kayan gaba Allah halicci shi wanda ya halicci abin shi ya sa dokan ya ce in an yi kaza a yi kaza to kai imani da cewa shi ya yi shi ne zaman lahiyar ka kuma shi ne zaman lahiyar imanin ka kada ka ringa tunanin cewa akwai wanda ya hina Allah yin haka kafirci to ka yadda cewa ƙur'anin nan magana ce ta Allah kuma sabtakke ne daga Allah subhanahu wataala kuma sai ce wa nuruhu sai ce kuma alƙur'ani haske ne na Allah a cikin alkur'ani mai girma allah subhanahu wata'ala ya siffanta kanshi da cewa shi ma haske ne ya ce allah nuru samawa ne ai allah shi ne hasken sama da ƙasa matsal nurihi ka mishkatin fi hamisba المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم kaga anan Allah subhanahu wataala ya ce shine hasken sama da ƙasa ya siffanta kanshi da me da haske haka nan Allah subhanahu ta'ala kuma ya danganta cewa hasken wannan daga wajen shi ne yake hutowa ya haskaka wani sai ya ce wa mallam ya ji alillahu lahu nuran fama lahu min nur to yaya za ka samu haske na Allah za ka samu haske na Allah subhanahu ta'ala ne gwalgwadon kusantarka da Allah subhanahu ta'ala wannan hasken zai haskaka ka za ka samu haske a lahira haka za ka samu haske a duniya يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار wasu daga suke wasu wanda ba su yi imani ba a nan kuma hin suke ce musu kudan ara mana kaɗan daga cikin hasken na kuma nan Allah ke cewa ranar za ka gamun munai ya sa'a nuruhun bai na aidihim wa bi aimanihim daga suna haske manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka a cikin hadisi na Abu Huraira yake cewa inna ummati ya'ti yawmal qiyamati gurran muhajjilina min athari wuju yace al'ummata za su zura tashin kiyama suna haske saboda wajen da suke yi na arwalla wannan hannun da muke wanki a kullun yau da gobe wannan wanki wanda muke yi ta tasne yake ƙara wankuwa haske ne ke ƙara yi sai kiyama zai bayyana a gare mu fuska da muke wankewa haka nan kwaruwa da ake wankewa haka nan ko ina da kake wankewa na arwalla zai ringa haske daga an ganka an san dan al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga mummune suna haskakuwa da ni da kusantar su ga Allah subhanahu wataala wajen yi mishi biyayya yi mishi da'a da yin sallah da yin arwalla da sauransu to kaga mummune suna haskakuwa da hasken Allah gulgudan ni bin su ga Allah subhanahu wataala haka anan duniya mummun yana haske Allah zai haskaka maka rayuwarka zai haskaka maka addininka zai haskaka maka zuciyarka manzala sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya aiko shi ne li yukhrijan nas min az-zulumati ila nur dan ya fitar da mutane daga cikin duhu ya kai su zuwa ga haske haka Allah ke cewa qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin haƙiƙa ya zo daga wajen ku haske sai ce wa kitabun mubin wane ne wannan hasken kaga anan an ce nurin kuma nan an ce kitab hasken wannan shine manzon rahama sallallahu alaihi wasallam shi ma haske ne wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin hakanan Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum sai ce wa anzalna ilaykum nuran mubina haka yake cewa ya ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katiran mimma kuntum tukhfuna min alkitabi wa ya'fu an katir sai ce qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin hakika haske ya zo zuwa gare ku to mummuni abin da yake gare shi yayi imani cewa lalle alqur'anin nan haske ne zai haskaka ma rayuwarka ta duniya haka zai haskaka ma rayuwarka ta lahira bin shi shi ne haskenka na zuciya shi ne hasken da zai kai ka zuwa gidan aljanna saba mashi shi ne kuma kasancewa ka cikin duhu zau sallallahu alaihi zai hudda mutane daga cikin duhu zuwa haske to idan kai ka raba kayanka da alkur'ani mai girma za ka zamana cikin duhun wannan to shi ne ke cewa wa nuruhu kuma haske ne na allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa laisa makhluqan ka kudirce cewa alkur'ani ba halitta bane ba ba halittar shi ba aka yi kamar da aka halicce ka magana ce ta Allah ita kuma duk abin da ya shahi sifa ta Allah subhanahu wa ta'ala ba ta da alaƙa da halitta sifa ce ta Allah ba halitta ba ce kamar kai kai Allah halicce ka amma wannan ƙur'ani magana Allah wannan sifa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala sai ke cewa li'annar ƙur'ana min Allah saboda alkur'ani mai girma daga wajen Allah yake yace wa ma kana min Allah fa laysa bi makhluq dukkan abin da yake ya zo ne daga wajen Allah subhanahu wataala to ba halitta bane ba halitta bane wanda Allah ya halitta wanda shi Allah ya create shi kamar misali sama Allah ya bada labari yace shi halicce ta yace fatirus samawati wal ard yace badi'us samawati wal ard yace khalaqas samawati wal ard kaga anan Allah subhanahu wataala ya bada labarin shi ya halicce saboda shi halicce kasa haka nan mutum Allah subhanahu wataala shi halicce shi wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha haka yake ta wa khuliqal insanu da'ifa an khalaqa lakum nam min turabin an khalaqakum min turabin suma min nutfa ka gani Allah ya ce ya halice ku daga kasa haka ne zuwa ga mani zuwa ga abin da duka maratu na mutum kaga mutum halitta ne sama da kasa halitta ne duk sauran abubuwa halitta ne to duk abin da ya fito daga Allah subhanahu wataala wannan ba a ce mai halitta wannan mas'ala abin da ya sa malam ya kawo ta a zamanin su ta da kura kamar da muka faɗa a karatunmu na sati da ya wuce a zamaninsu wannan magana ta taka kura saboda shi ɗalibin ɗalibin ahmad bin hanbal ne shi kuma ahmad bin hanbal shi ne imamu ahli sunna wal jama'a kuma shi ya gwagwarmaya a kan ya tabbatar da cewa alkur'ani ba halitta ba ne sifa ce ta allah subhanahu wa ta'ala sauran malamai a wannan lokaci gajiya suka yi sauran azaba dai azaba suka ɗauki ayan nan suka ce illa man ukriha wa qalbuhum mutma'innun bil iman suka yanzu suka ce mun ji halitta ne amma daga ciki akun da kuma suka yi tauriya me tauriya suka yi wayo abin da ake cewa ko metaphor da turanci suka ce aka alqur'anin aka kawo sai ya dora hannun shi ya dora hannun shi ce wannan wannan halitta ne me yake nihi fatar da aka riya alqur'ani ita yake nihi amma ba magana take cikin alqur'ani mai girma ba dan wani abu ya haka ba dan a shafa mashi lafiya to shi Ahmad bin Hanbal sai ya ce wallahi shi babu ta yanda za ya buɗe bakin shi ya ce ƙur'ani halitta ne daga ana cikin mai azaba za a taida shi wani gari kamar da muka faɗa za ta yi wuce ya gamu da wani bawan Allah ana ce mai jabir bin amir haka nake tsammani yake ce mai ya ahmad ka sani kai wa al'umma take saurare a yanzu kai kaɗai ake jira babu wani malami wanda gari ruwan sham da madina da misira suke saurare a yanzu in ba kai ba fatawakka ce kawai ake jira sauran malamai duka san tafi kai kadai ake jira ni za ka ce idan kai haƙuri allah na tare da kai kuma Allah zai baka nasara idan kuma ka faɗi ka sani cewa za ka ɗauki yaunin dirmiyar al'umma wanda kai kai da kanka ba san adadinsu ba in kuma kashe ka aka yi ka sani cewa in ma ba a kashe kan ba yanzu goma mutuwa za ka yi mallam ya mutu bi saifin mata bi gairihi ta'addadat al-asbab wal mutu wahid dukkan wanda bai mutu bar takobi zai mutu da wani abu daban hanyoyi daban-daban ne na mutuwa amma mutuwa ɗaya ce wani da masassara zai mutu wani ciwon kai wani ciwon ciki ko wani aksidan wani daga barci huce yake wani tansiyon wani kowa da irin cutar shi ta hanyar da zai mutu daban amma mutuwa ɗaya ce ko a ƙarshe ta ake ya mutu amma hanyar mutu kuma daban-daban ce to ka sani cewa in kashe ka suka yi dama ko ba su kashe kan ba mutuwar za ka yi idan kuma ka tabbata akan wannan ka rike to ka tabbatar da cewa Allah na tare da kai kuma zai baka nasara akan wannan haka yi wannan gwagwarmaya ya ce wannan magana ta wannan bawan Allah ta karfafa mushi gwiwa ya zamna akan cewa lalle alkur'ani mai girma sifa ce ta Allah kuma itiqadi ne na ahlus sunna wal jama'a suke cewa annal qur'ana kalamullah su ta suke kawai qur'ani magana ce ta Allah takallama bihi haqiqatan yayi magana da gaske yace wa sami'ahu minhu jibril kuma jibril ya ya ji magana ta Allah subhanahu wataala wa nazala bihi ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma ya sabkar da shi zuwa ga annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce hadihi aqidatun lam yukhalif fiha ahadun min ahli sa'irina ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace wannan ita ce aqida wanda babu wanda ya saba ma wannan aqida daga magabata wanda suka tsaya akan sunna ta manzon rahama sallallahu alaihi wasallam sai ce wa innama sai dai khalafa fiha ahlud dalal min aljahmiyya sai dai akwai wasu wanda ake ce ma aljahmiyya wanda suke bin aljaham bin safwan su wa'annan sun bangare sun koma sun sauya aqida sun ce ai alqur'ani mai girma ai halitta ce ba sifa ba ce ta Allah subhanahu ta'ala kuma da su ne aka yi ta wannan gwagwarmaya da su ne aka yi ta kai ruwa rana kawai su ba su yarda ba a ce wai Allah na magana kuma Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da haka a cikin alkur'ani mai girma a cikin ayoyi daban-daban haka Allah yake cewa yuriduna an yubaddilu kalam Allah so suke sauya magana Allah to Allah ya ce yana magana yana magana kalam Allah menene shi da alkur'ani mai girma haka cewa wa in ahadun minal mushriki na stajarka fa'ajirhu hatta ya sama kalam Allah har sai ya ji magana ta Allah me magana ta Allah shine mi alqur'ani mai girma wannan shine mazhabi na magabata kuma shine mazhabi na ahlus sunna wal jama'a kuma shine zaman lafiyar mutum kawai in Allah ce yana da siffa kaza ka yarda ka tabbatar mai da siffar shi amma ba a sa ka ba ba aike ka ba ka ringa tambaya ya take ko ka ringa kakalhe ka gano ya hakikanin abin yake yin haka shi zai sa ka shiga shakka akan abin da shayin Allah subhanahu wataala har ka je ka bar musuluncin ma ba sani ba ya ci gaba da cewa wa wa haka za qala malik bin anas kuma haka malik ya faɗa yace haka ahmad bin hanbal ya faɗa ka gani ko ya ce wa min ƙablihi ma minar fukaha ya ce kai kayan su ma daga malamai fake hai su ma wannan ita ce aƙidarsu sai ce wa man ba'a da huma ya ce kuma haka wanda suka zo bayan su ma wannan ce aƙidarsu sai ce wani mira'u fihi kufur jayayya akan wannan matsala har a ringa gardama akan wannan matsala ya ce kafirci don haka sai a kiyaye alkur'ani mai girma magana ce ta Allah shi yasa malamai suka ce rantsuwa da alkur'ani mai girma rantsuwa ce da tsaye daga saifofin Allah subhanahu wataala wannan ba bid'a bane ba kuma wannan ba laifi bane ba zalil bane ba kenan rantsuwa da alkur'ani ya tabbata ana iya rantsuwa da alkur'ani mai girma amma misali da za a zo a kai an tsora hannu a ce kaza a ce kaza shine dai bai bai inganta batun da Rasul sallallahu alaihi wasallam a lokacin shi babu Qur'anin a ga wuri guda amma misali mutum ya ce ya rantsi da alkur'ani mai girma yana nihin magana Allah kenan wannan ba laifi ba ne saboda sifa ce ta Allah subhanahu ta'ala ɗaya ne da ka ce kuma ka rantsi da Allah subhanahu ta'ala amma haka ga mutane idan aka ce ka rantsi da qur'ani sai ki rantsi an aka ce ka rantsi da Allah kuma ya rantsi bai san ba duka abu ɗaya ne ko kuma ya ringa ji a ran shi cewa in ya rantsi da Allah kai ba abin da ya same shi amma ya rantsi da qur'ani matsala za a samu to ka gani wannan ya bambanta wannan bambanta ne yake ya bambanta tsakanin Allah da alkur'ani mai girma shi kuma alkur'ani mai girma sifa ce ta Allah kenan ba a abin nan ba ba a kudirce cewa idan ka rantse da qur'ani wani abu zai same ka dalilin wannan rantsuwa da kai in ƙarya ce kai idan ka rantse da Allah kuma kawai ba komai bane ba ai wannan kawai an saba na rantsuwa da qur'ani kamar rantsuwa da Allah ne idan ka rantsuwa da qur'ani akan abin da ya bayyana a gare ka daga baya kuskure ne azumi uku za ka yi shikenan ya wadatar ya wadatar ko ka ciyar ko ka yi azumi uku ko ka yanta la yu'akhizukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhizukum bima aqadtumul ayman fa kafaratuhu it'amu 10 masakina min awsat ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqaba faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam malamai suka ce a jere zaka yi su idan kai rantsuwa ko da Allah sai bayyana a gare ka rantsuwarka da kai ba daidai bane ba ko kuma kana so ka yi kafarar rantsuwai kuma ka yi abin da ka ce ba kayan ba ka yi rantsuwai a kan shi a lokacin nan sai ka ciyar ciyarwa aka yi so misali a yanzu in ka hudda jikabi ta ishe ka jikabi ta ishe ka dala arba'in arba'in misali abinci na dala arba'in arba'in ka tattaro wani masu bukata guda goma ka ba su shikenan ya isa shikenan ka kafara ko ka dafa abincin ka kira mutum goma su zamna su ci shikenan wadatar su kai ka fara ta rantsuwarka idan baka da wannan misali babu wannan a hannunka amma akwai kaya na sawa a hannunka yaka ba da kwamfule goma wanne ya sauki kwamfule ɗaya ma wani ya kai jikabir to ka gani kama ga jikabi ta wadatas gara ka ba da abin nan ka fara ta wadatas yanzu kuma babu bayi bare a ce aitar da baiwa yanzu babu bayi to kaga in kai rantsuwa da Allah wannan ita ce kafara in kai rantsuwa da Qur'ani ma wannan ita ce kafara na'am eh mm su mudu kawai zaka bada eh kamar misali kana bada kwano guda guda kullun shi kenan na abinci shi kenan ka ciyar a kawai so guda guda ka ba mutum lokacin an baka azumi ka ɗauko ka ba wannan fa me ke nuna maka ka duba fadala ta azumi amma duk da wannan idan baka babu halin ka yi azumi kawai aka ce ka ciyar da abinci kawai ka kira wani ka bashi abinci kwano guda ya ci shikenan ka sabke azumi ya sabka me ake nuna maka muhimmancin ciyarwa ba a so wani ya kwana da yunwa shi haka musulunci ba a so wani ya kwana da yunwa ana so a ciyar in dai akwai hali abinci kakka bari ya lalace ka bada abinci gashi nan ka tabbata wannan in ya kwana matsala za a samu kai duk kokarin ka ba a rasa mabukaci dauke ka mishi inda halin kuma ka ringa dafa amma kana bada duka dai alkhairi ciyarwa tana da daraja sosai tana da fadala sosai a wajen Allah subhanahu wataala to su wa'annan gargama aka ringa yi su akan wannan kuma Allah ya taimaka ahli sunna wal jama'a sun tsaye akan wannan kuma sun yi rubuce rubuce akan wannan kuma a cikin alkur'ani mai girma ya gashi nan ayoyi daban-daban sun tabbatar da cewa alkur'ani mai girma magana Allah ce subhanahu wataala ka dauki kissa mana ta, ta Musa alaihi salam ko lokacin da falamma ataha nudiya ya Musa qala inni ana rabbuka lokacin da ya je wajen itace inni anasu naran لعلي آتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون da ya ga wata itaciya tana ci da wuta kuma su kuma da shi da iyalin suna tafiya cikin zayi cikin sanyi ya ce bari in je wurin wacce wuta in je in samu wadda za mu ɗan shigumi kaɗan ya kama hanya yana zuwa kawai sai aka nude ya musa sai aka kira shi aka ce ya musa kuma aka sake mai magana aka ce inni ana rabbuka fakhala ana alaika innaka bil wadi al muqaddas duwa wa an ikhtartuka fastami lima yuha na zabe ka je ka saurari abin da za a ma wahayi kan shi aka aika shi zuwa ga zuwa ga fir'auna haka bayan nan mi ya faru a cikin taha yake ta wa ma a ajalaka an qaumika ya musa wani ne ke magana da shi Allah wa ma a ajalaka an qaumika ya musa mi yasa kai gaugawa ka riga mutanen ka ya kai musa alƙawali aka aka yi da shi Allah subhanahu wataala ya kauli shi nan da kwana kaza ka zo waje kaza ka zo mu gamu da kai za mu tattauna kaga annabawa lokacin da ya sai ya ce ma mutanen shi ku zo ku raka ya ce ma wasu daga cikin mutane ku zo mu je ku raka suna tahiya sai ya gani kai suna dan jan jiki ba sa gaugawa kawai sai kama hanya da gauga ya shiga gaban su shine da ya isa gahin su zu sai Allah ya ce mai wa ma ajalaka an qaumika ya Musa a qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda sai ce su suna nan bayana suna nan kan hanya amma ni na yi gauga ne zuwa gare ka ya Allah na yi gaugawa zuwa gare ka ne don kyar da ni neman yardar ka yasa ni ne gauga na bar su na ga su jan jiki suke bisan mahimmancin abin da zan zo yi ba gamuwa da kai ya Allah akwai abin da ya shi shi yasa ne gaugawa ba don wani abu don kyar da ni to kaga wannan magana wa Allah ne subhanahu wataala suke ci da wa shi da annabi ci annabi Musa lokacin da manzan rama sallallahu alaihi wasallam ya isra'i da mi'raj lokacin da ya can sama inda sidratul muntaha indaha jannatul ma'awa iz yaksha sidrata ma yaksha ma zaga al-basar wa ma taga laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra afara'aytum allata wal uzza wa manata salisata al-ukhra alakum adh-dhakar wa lahu al-unsa tilka idhan qismatun diza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum wannan sidratul muntaha da aka zo mala'ika jibril sai da aka wuce saman saman bakwai aka iske wannan sidratul muntaha shi yasa idan kaji an ce Allah yana sama ba ana magana ba a ce ma cikin halittun shi wa'annan sama wannan ba ba da su ba ake saman saman bakwai mu daga na baba mu labarin wani abu da ke da ko ba illa al'arshi wa kana arshuhu alal ma kuma sai Allah ce kun mastawa alal arshi yadda ya ta sama alal arshi da aka zo bakin suratul muntaha anan malaika jibril ya ce ni ma baki na nan na koma na barka manzon rahma sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya ci gaba da karatu sai ce mi an fallanta mai salloli wanda za mu ringa yi guda hamsin ya dawo ya ɗauko ya zo ya game da annan musa musa ya ce ya rasu da al'umma ka ba za su iya ka koma a rage ya koma yana komawa ana rage yana koma ana rage aka zo biyar da aka zo biyar yi ma'anin musa ce haka nan ma kuma a rage ce a laikum ya kuma ya isa haka to wannan ya ce an ba shi kaza an fallanta mai kaza kai kasan da wa ya fallanta mashi wa ke fallanta an ba Allah ba aka tambaye shi shin kaga Allah da kaje sai ce nurun anna ara haske ne ya zan ga ya zan gaishe kuma wurin haske yake da kai haske kurun ya gani bai ga amma bai ga Allah ba anan duniya babu babu wanda ya taba ganin Allah ko babu wanda zai gan shi akwai wanda suke da aƙida cewa suna ganin Allah akwai wurgi da za su baka ka shiga ɗaki kai kwana da kwanaki kana taja Allah zai bayyana ka gan shi a gonan sace ne ya ce lantara ne walakin nuzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tadani annabi Musa lokacin da ake mai maganan ma cewa ya Allah arini anzur ilayka ya Allah taimaka mini ma in gane ka sai ce lantara ne ba ka iya gani na ba walakin nunzur ila jabali fa nista qarra makanahu fa sawfa tarani kama wannan dutsen idan ya tsaya a wurin da yake ka gani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka fa kharra musa sa'ika lokacin da Allah zai bayyana hasken kadan ya taba dutsen kawai dutsen ya narke zama gari tubus wasu ke cewa daga nan aka samu abin kwalli na wurin haske mulkin suna dutsen yadda ya narki a kan ɗauko ake abubuwa da su can duri sai na abu wurin yana nan an tarihi suna so ba gani aka ce nan musa lantara a nan to wannan lankin wannan ba ta kore ba a lahira cewa za a ga Allah amma a lahira za a gan shi yau ba a lahira za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah yace wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira a wani hadisi yake cewa za ku ga ubangijin kamar da kuke ganin wata in ya tsaya daren 14 15 haka Allah subhanahu wataala zai bayyana ganin Allah kuma ya hima aljanna dadi ya hi aljanna dadi tunda sai an tambaye aljanna mi kuka yi menene ba ku samu ba kaza kaza sai komi an mana sai akwai abin da ya yi duka abin da kusa yarda Allah kuma da ganin Allah subhanahu wataala Allah sa muna cikin wanda za su gan shi ai na sai ma nake cewa qalar muallif rahimahullahu ta'ala wal imanu bir ru'yati yawm al qiyamah kuma kai imanin cewa za mu ga Allah ran tashi kiyama yarawna Allah bi a'yuni ru'usi za mu ga Allah da idanuwan wannan wanda suke kawo nan wa huwa yuhasibuhum bila hajibin wala turjuma kuma Allah zai ma kowa hisabi ba tare da wani wasiɗa ba ba tare da wani wanda zai tsaya tsakani ba ba tare da mai fasara ba kowane irin harshe kake ji ka zo eh ka zo za ka zo Allah maka hisabi kwalgwadon ayyukan da kake aikata a wannan lokaci Allah zai zakaye shi za ku zamana sai ce ka san kayi kaza kayi kaza kayi kaza a duniya ce kwarai ku akwai wanda ya san kayi wannan abin in ba ni bai ce wallahi ba ku sai ce to na satirta ka a duniya ba wanda ya sani to haka a nan lahira ba na satirce ka kuma na gafarta maka shi kenan gashi kayi laihin ka zo da shi kuma ba wanda ya sani ku a wikulon ka zamana da ubangijinka kuka yi wannan tattauna shi kenan kuma ka tashi ka taika sun mulka kalkata gidan aljanna bawa bai rabuwa da zunubi bai rabuwa da zunubi to idan ka taida zunubin ma gane za ta kasance insha Allah ta'ala in dai da tauhidi cikakke a tare da kai matsalar ka tahi lahira babu tauhidi ka tahi lahira da shirka ita shirka bata aiki take matsala take bata aiki take shi yasa kullun kake ji ana ta kira-kira akan aqida aqida aqida tauhidi tauhidi tauhidi zama da aqida mai kyau da zama da tauhidi gangariya shine tsirin mutun duniya da lafiya tauhidin ka matakai ya samu matsala ko ko baka ma san shi ba kaje kake tafa gamniya baka san ba menene haƙƙin Allah akan ka mine ne ake waɗi mine ne ba a waɗi mi ake yi mi ba a yi ka tattaro komi ka ringa ma Allah subhanahu wataala ko ka ɗauko haƙƙin Allah kama wani to kana zuwa kiyama in dai ka aikata irin wannan shirka to za ka shiga cikin innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar duk wanda ya shirka ga Allah Allah haramta mai gidan aljanna ta zama haramun a gare ka inna Allah la yaghfiru an yi shiraka bihi wai firu ma duna zalika liman yasha Allah bai gafartawa idan an yi shirka da shi to yanzu kaga za ku zamna da kai sai ubangijinka Allah ya hima zanubanta in dai ba shirka a ciki in dai kaje kiyama ba shirka a ciki to in dai ka tayi da shirka shi ke ma duna zalika shine dukkan sauran zanubai kowane iri Allah na iya yin shi shi yasa idan bawa ya mutu kada ka zo ka zamna ka ringa yanki mai hukunci kai tsaye ko ka kai shi wuta ma alhali ba ka san ba a yaya cika inda ya tabbata cewa musulmi ne a tare da kai to ka bar ma allah al'amuran shi ba ruwanka da hukuncin hukuncin da zai same shi a kiyama wannan tsakanin bawa ne da ubangijin shi kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim sai Allah ce la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a kace ya ku bayina wanda suka zalunci kansu suka dinga aikata ma sha'asu la taqnatu min rahmatillah to kada ku yanke tsammani daga rahmar ubangiji inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a ka sani Allah na gawar zunubi baki daya innahu huwal ghafurur rahim wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu an sayyi'at Allah shi ne yake amsar tuba bayan shi wato kohon tuba a buɗe take har zuwa ranar da rana za ta hoto da gan take kwana kohon tuba buɗe take kuma mai tu mai gafara mai gafarta wa shi ne Allah ba wani bane ba kenan kada mutum ya shiga tsakanin bawa da ubangijin shi idan mutum ya mutu yana musulmi kamin addu'a Allah ji kanshi Allah gafarta mishi kuma Allah mai jin kai wannan shine abin da yake kanka to kya gano ma ne yake cewa awal imanu bir ru'ya za mu yi mun yi imani da cewa za mu ga Allah kenan wannan kada ka yi shakka a kai malamai sun fasara ayar nan da Allah ke cewa lilladina ahsanul husna wa ziyada duk wanda suka aikata aiki nagari to su ma za su ga mai kyau a tare da su a gobe kiyama miye mai kyau kin wannan shine gidan aljanna kuma sai aka ce wa ziyada hallo kuma za a ƙara musu wannan ƙarin suka ce shine ganin Allah subhanahu wataala kuma hadisai suna nan turum Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa za a ganshi gobe kiyama shine yake cewa ithbatu annal mu'minina yarawna rabbahum yawmal qiyama tabbatar da cewa mu'mini za su ga Allah iyanan bi absarihim da idanunsu kama yarawna al-qamara laylatal badr kamar da suke ganin wata kama yarawna ash-shamsa sahwan kamar da suke ganin rana laysa dunaha sahabun batta da babu gajimare a tare da ita yadda kake ganin rana idan ta hutu haka za ka ga Allah subhanahu wa ta'ala kama ja a fil a hadisi sahiha kamar da ya zo a hadisai ingantattu allati tawatarat fi itibatin mu'minina ru'yata rabbi wanda suka tabbatar da cewa mummuni za su ga ubangijinsu wa kad saqal imam ibn al-qayyim fi hadhihi arwah ibn al-qayyim ya kullo wani zance a cikin hadhihi arwah littafin shi al'ahadithu ruwarida fi haza ya ga hadisai da suka tabbatar da cewa za a ga Allah a cikin wannan littafin nan shi ya ce wata wasa a fi zalika bi a sanidiha kuma ya faɗa zance a kai ya ce wahiyya mutawatiratun fi isbati annal mu'minin ya rauna rabba kuma mutawatira ce idan aka ce mutawatira zancen da ya fito ta hanyoyi da yawa wanda babu dama ka kare ta shi babu dama yanzu misali ana baka tarihi sai aka zo kai bakka ne sai ake baka tarihi aka ce maka a misali a ce maka tanja yayin mulki a niger shekara goma misali mutum daya biyu uku hudu mutum ishirin talatin su gaya maka yanzu yana yiwuwa wa'in na mutanen su ga musu yi karya yana da wahala kuma a wurare daban-daban a gari daban-daban kowa ya gaya maka an yi kasa kowa gaya maka an yi kasa kuma wanda ya gaya maka yana na aka yi kaga ai baiwa a ce wannan mutanen sun ga musu karya to haka hadisi mutawatiri idan ka ce ma wannan hadisi mutawatiri ne shine hadisin da mutane sama da a ilga 20 30 40 ɗari ko sama da haka suka rawaito suka ce an yi kaza ko annabi ya ce kaza to kaga babu dama wannan abin kai tsammanin cewa wannan mutanen za su ga musu karya manzala sallallahu alaihi wasallam misali hadisin da yake cewa man kazaba alayya muta'ammidan fa dayta bawa maqadahu min nar kaga wannan hadisin sama da sahabi ɗari suka rawaito shi ta yaya za a yi sahabbai ɗari kowa a ce ya yi kuskure bai yiwa kowa a ce ya faɗi ba daidai bai yiwa kuma wannan sahabban ɗari kowa da almajiran shi ya zama ya koyar da almajirai ɗari ruwa dubunnai sun ɗauka su ma sun tafi su ma sun rawaito daga sahabi wani ɗari sun rawaito daga yana da wahala a ce wannan mutanen kaya guda a ce sun karya to shi ne hadisi mutawatiri ba to haka ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka ya ce za a ga Allah subhanahu wataala ya ce wa khala fi dalika ahlud dalal sai dai mutanen da suke tahiyya ta banza su kuma sun saba akan wannan kalmutazila da sauransu akwai wanda suke da akidu wanda suka ce ai ba a ganin Allah subhanahu wataala a cikin suratul mutaffifin Allah subhanahu wata'ala yake cewa yana ba da labarin waɗanda suka kafirce ba su yi ba aikin kirki sai Allah yake cewa kalla innahu an rabbihim yawma izin da mahjubun sai ce wannan kabar su Allah ne yake cewa wanda suka kafirce kabar su innahum an rabbihim yawma izin su da ubangijinsa a wannan rana ta kiyama la mahjubun za a kare su ba za su gaishe wanda ya kafirce Allah ya ce ka bar shi a ranar kiyama akwai hijabi tsakanin da shi ba zai ganna ba me ke nuna maka kenan kenan wanda ya imani shi ya shi zai ga Allah shi ne mafumul mukhalafa kenan ake cewa mafumul mukhalafa idan aka ce maka duk wanda ya tafi wuri kaza za a bashi kaza kenan wanda bai ɗaya ba a bashi ba wanda ya je kiyama da babu imani shi ba zai ga Allah ba kenan wanda ya da imani ma shi zai ga Allah to kaga wannan aya ce ga tanan ayili ta tabbatar da haka cewa lalle wayanda suka yi imani za su ga Allah subhanahu wataala kuma mu rike wannan aqida da kyau insha Allah ta'ala a gidan aljanna kana zamne ko kana kwance haka Allah subhanahu wataala zai bayyana ka ganshi kuma zai ringa bayyana lokaci zuwa lokaci ana cikin ni'ima kuma hallau can wani lokaci sai ni'imar ta nema ta narke a tare da kai kun gane narke ni'imar ta narke a tare da kai misali kullum shekara da shekaru kullum cikin daɗi kake wani abin da yake abin aljanna shi da yake misali a nan duniya shi na aljanna idan ka ci fam na yau na gobe ya lullumka shi a daɗi na jibi ya lullumka na goben shi ma haka kullum abin kamar sabo ne kuma kullum marmarin abin yake ƙara zauwa shi al'amuran aljanna daban ne to kamar misali a nan duniya idan kullum ya kaci abu kaza kullum kullum kowata rana ya gani kai a wurinka ba lix ba ne a wurinka ba lix ba ne amma shi wanda misali sai a shekara misali da kyarso guda a samu a gamu to wannan kaga matsala za a samu idan baka ba shi ma rigima za ku shi yana karkarwa zai zai nemi abin amma shi wanda kuma ya saba shi kawai a wurin shi kai wannan aji ne kawai abinci ne abinci ne da gobe shi kuma wanda bai saba ba ganye to kama kullum kana cikin daɗin ya kasance ya narke a tare da kai kawai ya zama bai wannan ba to ana cikin irin wannan cikin sha'anin wannan kullum ana cikin jin daɗin wannan kawai Allah ya bayyana sai kasance kuma kama an yi farmatan duk wani daɗi da kai sai ka samu wanda yi shi hallo kuma haka nan a ci gaba da rayuwai ba gajiya idan ka ci ka ƙoshin ma kawai ya zaka yi abin ya yi kasa kawai kai zuha da kai zuha shi ya tafi baku zuha kawai kai alkaɗan ita ma ta ni'ima kasa akwai zuha ta ni'ima zuhan ma ta ni'ima ba ta wahala ba yar zuha ce za ka kaɗan kawai wannan ita ce ta tafi da komi babu shiga ban ɗaki babu hutsari babu kashi babu komi babu ka ce cikin ka ya ɓace kuna babu abin ma teku ne kuma har abada ne sarmadiyya babu cewa kakkasha sukari da babu wannan magana babu kakkace armaji babu wannan magana babu kakkace nama babu wannan magana a ce kayi ci nama da yawa kawai yanzu ya zama maka matsala ka fasa ci yanzu ba haka bane ba idan aka ci dadin aka ci dadin wata rana ya ce maka to yanzu wannan dadin da aka ci shi za a bari sukari a bar shi nama a bar shi kaza a bar shi kaza a bar shi duka a zai daka da abubuwan jin daɗin duniya tuka amma a kiya aljanna ta aka yi madarar ma teku ce teku ne zai huce a kowa gidanka a cikin gidan kana zamne teku zai huce na madara fiha anharun min ma'in gairi asiri wa anharun min labanin lam yatagayyara ta'amuhu وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من أسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وزقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك الله تعالى أنهار تكوكي دكوين آواه yadda zai zama gane a nan aka ce awa a shi ne o mineral o firko da bai da matsala to shi ne a ce min wai an harun min ma'in gairi asini sai ce wa an harun min labani madara ta Allah teku ne gashi wa an harun min khamarin lazzatin lisharibina da teku kuma na giya giya lannatin lisharifi na kuma daɗi ga mai sha ba mai sa su ba ba wadda ana sha ana ɓata rai ba ana sha tana yayyanka abin nan kaji an ce ta ta'ama mutum an ta ko ta wane ba irinta ba giya ce ta arziki ita giya dama ai da ɗin itace ne ake yinta yanzu lokacin jahiliya laraban da su ai giyarsu da dabino suke yinta mafi yawa da dabino ita mafi da hatsi ake ita kuma da dabino suke yanta ita kuma ta dabina sai ta yi wajen wata uku tukwanta tukwanta ta nuna ta zama ta yi giya akwai abin da suke ce ma nabis akwai abin da suke ce ma gi shi nabis kamar ju ne da muke ju na cire to amma su misali in suna so su yi na dabino jika dabino ake da dare ya kwana irin dabino mai tafshi in ya kwana daga an tashi ya yi tafshi sosai sai a murzi shi sai a taji wannan ruwan shi ya zama shi ne jirgin da za a sha idan ko kayi baki ko na abincin gida to shi wannan nabis suke ce mishi iya daga cikin abin da suke sha lasai ma shu'ara na jahiliya wasunsu iya daga cikin abin da suke yawan sha in suka sha in suka ɗanyi santin su hesu ringa zubowa koki saboda daɗi gare sosai ita kuma giya idan aka zo aka samu wani abin da ake yin ta kamar wani makayi ne haka amma makayin kuma a riheki yana da abin da ake ɗarme shi sosai aka mai huda el ƙarama idan aka zuba yi doyi semen dabino ya doyi semen a ciki abin da yake hanawa ya yi tsami irin na tsari saboda wannan kofar karama da yake fita yanzu idan ya je mai sai a buɗe sai a nemo sukari a zuba sai a dama sai a ƙara ruwa sai a rihi yanzu kuma ana nan ana nan aka je jesse min hallo shi ma akwai ɗin itacen da suke zuba ba hallo a motsa ya abar shi sai ya yi wajen wata uku a ɗakin kuma da za a sa ɗaki ne wanda bai da sanyi kuma bai da zafi da yawa shi ma kamar ɗaki ne wanda ba abin haka nan wuraren wannan suke neman sa shi to a haka in ta yi hannu kuma a daga can shani ana firifaren wata ta hanyar aida shanye wacce kuma wata ta yi a shanye wata haka ne suke to lokacin da allah sabko aya ta ƙarshe aka haramta giya garin madina ne zama kamar an yi ruwa giya tana yawa a cikin garin da an adana a gida ana adana wasu suna ƙoƙarin in ta yi a sha duka aka hudu duka aka zuba shi kenan aka wasa to ta aljanna ita ba ta sa su ba ta sa su ita ma teku ce zumuwa wannan ita ma teku ne zumuwa ma teku ne abin fata yawa ne kai daga ƙarshe ta yi walahun fi ma ta shi ta hihil an fusu wata lasu ayi da abin da kake so akwai da abin da kake so akwai kai manzan rama ta yi ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at a cikin gidan aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba kuma tunaninka bai taba kamowa ba alfawake su wannan ba a maganarsu walahun fi haɗin kullum tamarati kowane irin ɗin itace akwai a cikin aljanna kullum tamarat a cikin sotar insani ke cewa muttaki na fiha alal ara'i la yarawna fiha shamsan wala wala zamharira wa daniyatan alaihim zilaluha wa zulilat qutufuha tazlila kana kwance din itacen direct ne ho ba sai sun jima ba a hanya ko an yi an sun jima a aji ba a saya ba ko kun kaje ka saya a ga sunan a jikin wannan insu ganyen su ganyen zai karkato daidai kai a lo gashi nan a ga kawai bai ka hannu ka ringa cana kana ci kowane irin ci wadaniyatan alaihim zilaluha wa zullilat qutufuha tazlila wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin za a ringa yawo da da kwafofi min fiddatin na azurfa haka za a ringa yawo da su da abubuwa na jin daɗi a ringa yawo da su ana bin wurin ɗaya bayan ɗaya suwa suke yawo da su wasu yara ne me yake cewa wa yi tufu alaihim wilidanu muhallatuna izara aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura yaran ba ga ta kai wannan diamond ne ko ne ashe wani yaro ne yara ne wanda suke hidima misali a hotel ai misalin ne ake dauka ake yi muku wani abubuwa su zo suke sai aljannar duniya sai daɗi a wata da suka wasu aka zazzam na a kawo masu sarfir in mutane suna ta yawo da abubuwa kuma kana so ka dauka to a aljanna ke da kai wannan abin kuma kamar lu'ul usiki idza ra'aytahum hasibtahum haka Allah ya ce zakai tsammanin lu'lu'an mansura ta zakai diamond ne wannan mutum kamar diamond shi yake zawa na sarfir aljanna daban ce aljanna kuma sai a ringa bamu labarin wani abu da muke mu'amala da shi a cikin yake cewa zanjabila ko me ke cewa wai su kauna fiha ka'asan kana mizajuwa me zai jabila citta ha citta za a rinka shayar da su wani wani wani lemu a cikin wani abin da ke fiya ya ce kana mizajuwa zai jabila abin da aka hada aka yi wannan cikin ya ce wata citta ce ta musamman ta aljanna zai jabila ka aljanna ba abin da babu malam sai dai aiwa ta Allah kai mu lahiya wuri ne wanda wuri ne wanda ɗayan biyu ne kawai ɗayan biyu ne kawai aka je lahira ɗayan biyu ne ko kasance cikin waɗannan labarin da aka baka na gida a jana ko ka je wancan wurin shi ma wancan wurin an ba da labarin ya ji ko an ba da labarin فأما من أوتي كتابه بشماله يقول يا ليتني لم أوت كتابي اتينا لي بدما بأبون الكتاب ولم أدري ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني خذوه فغلوه kace ku dauke shi ku tere shi thumma aljabihim sallu thumma fi silsilatin zarquha sababuna zira'an fa innahu kana la yu'minu gaskiya na sati gaba za mu yi magana a kan almizan yau malkiyamu in yi soye mu shiga gidan wutar ke nishari mu shiga gidan wutar ne iya da kyau mu shi mu gami ake yi a can abdullahi dan abbas yake cewa shi ana karantar da mutane ga abubuwa na alheri shi cewa sharrin yake so ya karanta ba don wani abu don ya guje shi idan muka san mutai to takan yi allah taimake mu ya ƙara nisanta mu daga cikin ya kasance kullum muna ƙoƙarin nisantar da kan mu je mu haɗa a ciki al'amarin gidan wuta al'amarin gaskiya sai dai sati mai zawa insha Allah abinda muka wada daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana subhanaka allahumma wa bihamdik shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi